أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوام السبيل ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i kan mamance yau muna 21 ko da biyu ga watan zulqa'da hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 442 wanda ya yi daidai da biyu ga watan bakwai miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun karanci babi guda biyu babu istiqamati da babun fitafakkuri a nan ne za mu tsaya mun karanci babi na a tafakkur cikamakin babin da muka yi da shi ne babin filiyakai ne wata wasu sannan kuma muka shiga cikin babin istikama kuma a nan muka tsaya a yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi kuma shi ne babi na tara kamar yadda wanda ya walla halittahi abu zakariya rahimahullahu ya ce babin fitafakuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة نبابي ne wanda yake bayani tunani zurfa tunani a cikin girman abiban da Allah madaukaki ya halitta sannan kuma tunani da cewa wannan duniya mai karewa ce karewar duniya da tsorace-tsoracen lahira da sauran al'amurra wanda da sauran al'amurra da takaita wannan rai ko kasawa wannan tare da tarbiyyantar da ita da tsorata ta akan abin da ya zamanto miƙewa ne bisa tafarkin Allah madaukaki nan bala ya tattaro a ƙarƙashin wannan babu abubuwa masu yawa ɓanki da wanda yake da alaƙa da yin tunani da girman abubuwan da allah maɗaukaki ya halitta cewa wannan duniya mai ƙarewa ce sannan lahira tana ƙunshe da tsorace-tsorace da sauran wasu al'amura kuma da yanayin da rai take samun kasawa da tawaya kuma da ƙoƙarin a tsattattar da wannan rai a tarbiyyantar da ita da dora ta kan tafarki na Allah madaukaki qala Allah ta'ala kamar yadda ya zama to al'ada shi ce ya farawa da abin da yazo daga alqur'ani mai girma sai Allah madaukaki yace innama a'izukum bi wahida manzo sallallahu alaihi wasallama kace musne ina muku wa'azi ne da abu daya shine an taqumu lillah ku tsaya da bauta Allah maɗaukaki shi kadai ku tsaya don Allah don saboda bauta mashi shi kadai masna kuna bibiyu wa furada ko kuma daban-daban kowa ya yanke kama bauta Allah maɗaukaki sun ma ta tafakkaru sannan kuma ku yi tuntuni ku yi tunani a bisa abin da kuke jihon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na cewa boka ne ko kuma makareci ne ko kuma mawaƙi ne ko abin da ya kama da haka Allah maɗaukaki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar samai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahar da maiwar dare da yini idan yini ya zo dare ya zo idan dare ya zo yini ya zo la ayatin wallahi akwai ayoyi akwai alamomi a bisa kudura Allah maɗaukaki amsa cewa wanda yake caccanza wannan al'amura shi ya kamata bal wajibi ne a karitar da shi da bauta shi sa Allah madaukake ce li ulil albab ga ma'abuta hankula wanda suke da hankali da za su yi tsokaci amsa wannan girman aya ta Allah cewa shi ya cancanci kadai abota ba shi Allah ce allazina yazkuruna Allah su ne wa'anda suke ambatan Allah madaukake ambato kuma ya kunshi karatun alkur'ani ya kunshi sallah ya kunshi dukkan da'a da zaka wa Allah madaukaki wannan ya zama to ambato ne yazkuruna allaha qiyaman suna tsaye wa qu'udan suna zamne wa ala junubihim kuma suna kishin gide nan kaga sai zaman to wannan ya kunshi mene a dukkan dangogi na ibada domin in ba larura ba ba za ka yi sallah a zaune ba in ba larura ba ba za ka yi sallah a kwance ba ina duka abin da ya kumshi ambato ambatan Allah madaukaki tasbihi ne tahlili ne tahmidi ne haukala ne duka ya shiga ciki istighfari ne na'am wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sannan kuma suna tintini a cikin girman halitta ta sammai da kasai da Allah maɗaukaki ya yi ba a taɓa ganin sama ta tsage ba duk da girmanta suna cewa rabbana suna kiran ubangijinsu da suna na rububiya ma halakta haza ba ƙida ba ka halicci wannan sammai da kasai ba saboda wargi da wasa subhanaka Allah ka tsarkaka da kai irin wannan aiki zama to kai halitta saboda wasa da sharholiya a ba aikin Allah madaukaki ba Allah ya tsarkaka daga irin wannan aiki duk abinda Allah madaukaki ya shi kalkashin shi akwai hikima sai dai mutulla Allah ya kasa gano wannan hikima amma Allah madaukaki shi ya san akwai hikima Allah madaukaki yake cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yanzu ba za su yi tsokaci ba su kalli su kallo ya zuwa raƙumi su kalli raƙumi kaifa kulikat yaya Allah maɗaukaki ya halicce dabba ce wadda Allah maɗaukaki ya halicce ta da girma da yanayi da kama kuma da yanda Allah maɗaukaki ya halicce ta da jimurin kishirwa da wahala da ɗaukar kaya Allah madaukake yake ci gaba wa ila sama'i kayfa rufi'at ku kalla yaya Allah madaukake ya sama ya daga sama ba tare da gimshike ba kuna ganin shi wa ila aljibali kayfa nusibat ku kalli yanda Allah madaukake ya dasa duwal wasu a cikin kasa domin kar ta zamanto tana motsawa ya zamanto turke ne na kasa wa ilal ardi kayfa sutihat ku kalli yanda Allah madaukake shuguda kasa bai ta ba tudu inda ba za a iya noma ba ba za a iya kiwo ba ba za a yi shuka ba ba za a yi bulaguro ba sai shuguda ta yanda za a samu mazabni za a samu matahiya za a samu wurin shuka da noma da kiwo inda Allah madaukake ya so sai ya yi ta da tsini inda ba za ta zamu ba nam fadhakkir innama anta mudhakkir manzo sallallahu alaihi wasallama ka tunatas innama anta mudhakkir kai dai kai ne wanda kake tunataswa matsayin ka mai tunataswa ne ba kai kake shirye suwa ba shirya daga Allah madaukake ne ana nihin nan shirya ta tawfiki ba irshadi ba domin mutum iya shiryar da mutum ya sashi hanya wannan ana ce mata shirye suwa to amma akwai shirya ta taufiki in an sa ka hanyar ka bi bin wannan da za ka yi dacewa ce ta Allah madaukaki Allah ya datar da kai Na'am. Allah madaukaki na cewa afalam yasiru fil ard fayanzuru yanzu ba za su tahi ba su yi bulaguro a cikin doron ƙasa su kalla yaya Allah madaukaki ya halicci abubuwa da yawa wanda suke da ayoyi wanda suke karantar da mu girma halitta Allah madaukaki kuma wanda a ƙarshe za su kai ga karantar da mu cewa wanda ya halicci wannan abubuwa shi kadai ne cancanta abota mashi malam yake cewa al'ayatu al'ayatu fil babi kathira ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa wa min al ahadith al hadith sabiq kuma na daga cikin hadisai hadisin da ya wuce alkayyis man dana nafsahu cewa mutum mai kaifin hankali shi ne wanda ya wahaltar da kanshi jinginar da kanshi ya dora ta kan bautar Allah maɗaukaki wal'ajiz shi kuma kasashe wanda ya yi sakaci kuma ya tawa Allah maɗaukaki gorace-gorace Allah samu aljanna Allah ka ba mu aljanna alhali ba abin da ya yi na shiga aljanna to wannan shi ne kasashe قال المؤلف رحمه الله babun fil mubadarati ila alkhairat babu wanda yake karantar da mu yin gaugawa ya zuwa aikata ayyukan alkhairi wa hathi min tawajjuhin li khairin ala al-iqbal alayh da zazafawa ko karfafa karfin gwiwa ya zuwa fuskanta alkhairi da fuskanta dai akan alkhairi da kokari ba tare da taraddudi ba kai kawo da ya zama to aiki ne na alkhairi to kakka yi jinkiri kakka yi ka cewa na yi na yi na yi gobe na yi jibi na yi a'a inda aiki na alkhairi ne to yi kokari kai gaugawa ka zartar da shi kahin wani lokaci ya zo wanda ba za ka iya yi ba ko kana so kai qala allah ta'ala allah madaukake yake cewa fasabiqul khairat ku yi rigangeto a cikin aikata ayyukan alkhairi idan akwai wurin da kowa zai gwada kokarin shi ya ga yahi wane to fa a cikin aikata alkhairi ne ba shari ba qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa ya zuwa aikata ayyukan da za su kasance sababi ne na samun gafarar ubangijinku jannatin da samun aljanna ardu hassamawatu wal ard fadin wannan aljanna sammai da kasai zuwa ka aljanna daya sammai da kasai fadin wa'iddat lil muttaqin wadda Allah madaukaki yayi tanadinta ga wa'anda suka zama masu tsoron Allah masu takawa ne wannan kuma aya na karantar da mu aljanna halittatta ce kamar yadda ya zama to wuta halittatta ce a yanzu aljanna Allah ya halicce ta haka wuta Allah ya halicce ta domin ya ce uiddat wadda aka yi wa aka yi tanadi ga masu tsoron Allah kuma ba a tanadin abin da ba shi amma la hadisi game da hadisai al awwalu hadisi na farko an abi hurairah an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi yace badiru bil a'mali fitanan ku yi gaugawa ya zuwa aikata ayyukan alkhairi fitnan to akwai wasu tuntunu wanda za su zo ka qita'il layli kai ka ce yanki ne na dare al-muslim wanda ya zamanto mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'minan zaka ga mutun ya waye gari iya matsayin mu'mini wa yumsi kafiran sai zanzan sai ya mare ta iya kafiri saboda wannan fitina wani abu zai zo wanda zai dau hankalin mutane juya musu kokolwa wani ya zo da mugun ra'ayi da muguwa akida kana musulmi ya maida ka kafiri za ka wayi gari kana musulmi a kuma da marece zamanto ya kafartar da kai wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran kuma na iya mareta iya mumini ya wayi gari iya kafiri ya bi'u dinahu bi gharad bi aradin min ad-dunya ya sai da addinin shi da wani dan abin duniya wanda bai kai ya kawo ba makana samun yanzu a wannan zamani musamman ma a wannan zamani saboda neman duniya mutum iya ganin gaskiya ya take ta saboda dan abin da za a bashi turawa suna iya zuwa da wani mugun ra'ayi wanda ya sabawa addini amma zai ta bincike ta kyalkyali yadda zai samu wata gaba ko da ba ta gaskiya ba ce ba wadda babu hujja a cikin abin da ya kawa hujja da ita saboda ɗan abin da za a ba shi kuma dukkan wanda yawa allah maɗaukaki ƙarya to allah maɗaukaki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhib وهو يدعى إلى الإسلام رواه مسلم وأن حديث إمام مسلم يفتدش إن حديثنا نكرن تدمو يزوى غوغاوة ga aikata ayyuka na alkhairi gabanin wasu shagulgula su shagaltar da mutum a sani hadisi na biyu an abi sirwata bi kasar sin al-muhmala wa fathiha da yi wa sin kasra al-muhmila sin wadda ba ta daɗiya wa fatahiha ko kuma ka ce sarwa'a ko sirwa'a ukba bin al-harith ukba dan harith kenan wancan alkunya shi ne wannan kuma sunan shi ukba dan harith radiyallahu anhu wanda da Allah ta kara tabbata gare shi kana yace sallaitu وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر na sallaci sallar la'asar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina fa sallama ya kare sallaye sallama sun makama musri'an sai tashi ya zabar iya mai gaugawa fa tahatta riqaban nas ya tsallaka wuyayen mutane ila ba'ad hujri nisa'i ya tahi wajen wasu ɗakin ma ɗaya daga cikin matan shi fa fasi'a nas min sur'ati mutane sai suka firgita dalilin saukin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa kharaja alaihim sai ya hutu daga cikin gida ya zo wajen su fara'a annahum kad ajibu min sur'atihi sai ya ga alama cewa mutanen nan sun ji mamakin saukin da yake kala manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce zakartu shay'an min tibrin min tibrin indana na tuna wani yanki na zinariya ko na azurfa a wurin mu fakarihtu an yahbasani sai na ji tsoron na yi kyama gobe kiyama ya tare ni wannan abin da ya zamanto ya cancanta a rabawa mutane wanda suka cancanta da shi bai raba shi ba har mutuwa ta zo ta same ni ya zama to wannan zai tarye ni zai zama mai illa fa amartu bi qismat bi qismatihi sai nayi umarni a raba shi duba ka dai na wannan na karantar da mu duk lokacin da ya zama to abu ne na alkhairi to kakai jinkiri domin ba san ba halin da za ka kasance mai ruwa mutuwa ta zo kwatsam ta rubutu mutum kuma alhali kai ba ka yi bayani ba ga halin da ake ciki kai mutane yanzu ka ga dama ma ka yi bayani a kasa zartarsuwa su ga dukiyarsu ce ai za a raba su da zarta ka ce abu kaza na wane ne a samu wani shaƙi daga cikinsu ce a kawo wannan ya za a raba mu da dukiya su bar mutum da aiki gobe kiyama to shi yasa zaran ka samu dama to kanka yi sakaci kuma ka duba ka ga manzala sallallahu alaihi wasallam wannan amana ce to ina ga abin da ya zama to bashi ne haƙƙi ne na wani da abin da ya kama da haka za ka samu da yawa wani iya da halin biyan bashi amma iya ga wani aimawa dace ne bari in yi sakaci da wannan sai kuma ya zaman to wani abu ya zo ya shigaltar da shi damar wannan ta kubce kuma ya ɗorawa kan shi nauyi kala rawahul bukhari wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi wa fi riwayatin la iya da wata riwaya daban kuntu khallaftu fil baiti tibran min sadaqa na bar wani yanki zin- zinariya ko azurfa na zakka a gida fakarihtu an ubayyitahu sai na yi kyama in kai shi har gobe kai ya kai gobe ba a raba shi ba kala a tibiru imam abu zakariya ya ce abinda ake niya a tibiru ƙiƙa'u zahabin aufidda wani yanki na zinariya ko azurfa a salisu hadisi na uku an jabir radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga jabir da abdullahi wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce ƙala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallama yau uhud wani sahabi daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce mushi ranar Uhud a ra'aita idza qultu qutiltu fa aina ana zala sallallahu alaihi wasallama ba ni labari idan aka kashe ni a wannan rana ta yakin Uhud a ina nake qala fil janna azala sallallahu alaihi wasallam ce kana cikin aljanna zara kai yaki domin Allah madaukaki aka kashe ka to kana cikin aljanna Allah zai sanya ka aljanna fa alqa tamaratin kunna fi yadi sai watsi da ɗan dabbin nan da suke hannun shi daman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aglabin su ba wadata gare su dan abin da ake ci bai taka kara karya ba dan dabino ne a sha ruwa kuma a ja'awa Allah madaukaki aiki a haɓakar da aikin Allah madaukaki lalamu kuma a wannan lokaci dan abincin dare ne ma baka ci ba zaka damu wanda kuma in ka je ka dawo ci zaka yi ba rasa shi zaka yi ba amma sai a damu yayi watsi da wannan ɗan dabino da suke hannun shi sun makatala wannan mutum ya shiga kumurzu ya shiga cikin yaƙi hatta kutula hasina a kashe shi wannan ma hadisi na karantar da mu babu zancen sakaci a cikin aikata aiki alkhairi ya ce ba a bari sai na shirya mutuwa ko sai na yi kaza da kaza a kawai ta hiyaye wanda shirya ya san babban manuha ta musulmi a duniya ita ce aljanna to kuma an ba shi bishara cewa an jada da shi gani zai tsaya ko ba dan ba dade dai mutuwa za a yi ko kuma mutum ba zai mutu ba sai ajalin shi yayi الرابع حديث نهض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جابر أبو هريرة وانت دعلا تكارت ثبتها درش يتي ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kare tabbata a gare shi fa kala ce ya rasulullah ya manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kare tabbata a gare ka ayyu sadaqati a'zamu ajra wata sadaka ce wadda ta yi kowace lada qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun taqsul faqr sadakar da ta yi kowace lada ita ce sadakar da za ka yi kana da lahiya kana sun duke ka sosai kuma kana jin tsoron talauci kana tsoron in ka bada ba ka da talauci da kana jin tsoron talauci wata amalul gina kuma kana fatan Allah ya wadata ka a wannan lokaci idan ka yi sadaka ita ce wannan sadakar da ta yi kowace irin sadaka lada kana da lahiya ba sai in ka zo za ka mutu baka ce a bada ba za a bada kana da san dukiyar ka za ka bada ba sai ta rufe ba ta lalace ka daga ce amshi ka za amshi ka za a'a a lokacin da kake son ta kuma kana tsoron talauci in ka bada talaka talaucewa za ka yi kuma kana fata Allah madaukaki ya arzuta ka wala tuhmil manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da mashi wasiya ya ce kadda ka yi sakaci hatta idza balaghatul hulquma har sai lokacin da rai ya kai wannan makoshi wajen muftar iska ulta za ka ji kana cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza abawa da kaza abawa da kaza abawa da kaza alhali kai kuma Allah ya baka dogon lokaci wanda za ka yi wannan alkhairi gabanin wannan lokaci da za ka zo lokacin da za ka mutu waƙar kana ni kula kuma da zaran ka ce abawa da kaza to hoshi ke na kuma shi za a yi متفق عليه وأن حديث إمام البخاري ده مسلم سلطة ده شيء قال الحلقوم مجرى النفس بند أكا تشاه حلقوم مقدانا إسكا عند إسكا يكي فهي والمريء مجرى الطعام والشراب مريء شيء كما جيجية تكي كي أبنشي دا أبنشا يزوى ونن تنبي الخامس حديث نبير عن أنس radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas bin Malik wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqada sayfan yawma uhud ya manzala sallallahu alaihi wa sallama ya riki takobin shi a ranar yakin uhud fa qala yace man ya'khudh minni hadha wane ne zai amshi takobi wannan daga hannuna fabasatu aydiyahum mutane su kowa yazo ya mika hannuwan shi ne zan amsa ne zan amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha tabbata a ce mutum ya amshi takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki da shi ba karamin matsayi bane ba kullu insanin minhum yaqul kowanne daga cikin su na cewa ana ana ni ni qala faman ya'khudhu bi haqqihi to wane ne wanda zai dauki wannan takobi da hakkin shi a yi kwasan san mene ne hakkin takobi ku ranar yaki a mai da shi cikin gida a limki a lauye shi a mai da shi cikin gidan shi a kalafa a hajjamal kaunu sai mutane suka kame hannuwansu suka tuge suka ja da baya فقال أبو دجانة أبو دجانة رضي الله عنه سيتي أنا آخذه بحقه نيزن توكيش ده حقش فأخذه ففلق به هام المشركين يا أبشتكم ما قال صلى الله عليه وسلم يا كلي كاونا مشركين ina ta cikin wannan kisa ne abu dujara da ya wannan takobi ke takama ta ya isa zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in ba da wannan matsayi ba irin wannan tsayi ba tsayi ba na'am qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi isma bi dujana suna abu dujana simak bin qarsha simak da qarsha qala qawluhu ahjama alqawm ay tawaqqafu mutane suka tsaya wa falaka bihi ay shaqqa ya tsaga hamul mushriki hamul mushrikin ay ru'usihim ya tsaga kawunan kawunan mushrikai ina ga lokaci yayi sai mu tsaya kan wannan hadisi na biyar abinda muka wari daidai Allah ba mu rada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك